إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ان اول ما يطرق اهل الدنيا بعد وقوع الساعه نفخه الفزع وذلك ان الله سبحانه وتعالى يامر اسرافيل فينفخ في السور نفخه الفزع فينظر لها فلا يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا أو ليتا ورفع ليتا أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى يستمع هذا الأمر العظيم الذي قد هال الناس وأعجبهم أما كانوا فيه من أمر دنياهم وشغلهم بها يقول الله تبارك وتعالى ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرون وترى الجبال تحسبها تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله التي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال سبحانه وتعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقال سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ثم بعد ذلك عباد الله بمدة يأمر تعالى فينفق في الصور فيسقط من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم يأمر فينفق فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين قال الله تبارك وتعالى ونفق في السور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون عباد الله عباد الله ثبت الحديث عن عطية عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعموا أو كيف عنهم وصاحب القرن التقم القرن وهنا جبهته فينظر فينتظر متى يؤمر فينفخ فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نقول قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وقد ثبت أيضا مثل هذا الحديث عن عدية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصدى صمأه ينتظر متى يؤمر قال المسلمون يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الأهوال فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن, عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقم السور وهنا جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ قلنا يا رسول الله ما نقول قال قولوا حسبنا الله قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال أبو يعلى الموصلي في مسند أبي هريرة روى أبو صالح عن أبي هريرة عن عمران عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم أو كيف أنتم شك أبو صالح وصاحب السور قد التقم القرنب فيه وأسقى ثمأه وحتى وهنا جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ قالوا يا رسول الله كيف نقول قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وقال ابن أبي الدنيا أخبرنا عبد الله بن جرير حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا عبد الله بن عبد الله الأصم أخبرنا يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس إن صاحب السور لم يطرف منذ وكل به كأن عينيه كوكبان دريان ينتظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن ترتد إليه طرفه وعن عبد الله بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرب صاحب السور منذ وكل به ينتظر نحو العرش ينتظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان ذريان أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye da shi shine cikakken shirye Allah muna roƙon ka shirye duniya da lahira wanda ya bata ya kauce ya waskace ya bauɗe ya fanɗare ba mai shirye da shi sai Allah Allah ka tsare mu daga kaucewa daga tafarkinka da bauɗewa tsarinka da kuma waskacewa abin da kai umarni da shi ya Allah Allah ka tsare mu daga wannan bata ba haka ya koyan kwa masu albarka sati da ya gabata mun fara hudu ba dangane da irin tunatar da juna dangane da irin shagaltuwa da mutane suka yi da wannan duniya da kuma wato karkata da suka yi zuwa gare ta da bauɗewa da mutane suka yi da yawan mu mun kauce mun koma ta farkin shaidan mun manta da wata wato rigima da take gabanmu wanda ba wanda ya san yadda wannan rigimar za ta zo masa ba wanda ya san yadda wannan tashin hankali zai fuskance shi tun daga ni da nake muku magana har ku da kuke sauraro na ba wanda ya isa ya ce ga yadda zai fuskanci wannan rigima ga yadda za ta zo masa a ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana ita da sauƙi ya kuma sa mu samu rabo wanda ba ma zato na alheri daga gudun Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce farkon dai abin da Allah zai yi idan kiyama ta zo tashi shine za a yi umarni da a yi wata busa wanda za ta firgita kowa za ta razana kowa za ta tada hankalin kowa kamar yadda hadisi ya tabbata wanda mun karanta a hudubar mu ta sati da ya wuce babu wani ɗan adam da zai ji wannan ainihin wato busa ta farko illa asghalitan aw rafa'alitan face sai ya ɗaga kai ya kalli sama ya kalli kudu da arewa ya ji ta ina wannan ƙaƙaji da wannan busa da wannan haya gaga take zuwa annabi ya ce wa awwalu man yasma'uhu annabi ya ce farkon wanda zai fara jin wannan ƙara rajulun ya lutu haudahu wani mutum ne wanda yake yi wa lambunsa bayi ya je noman rani ko noman damuna allahu a'lamu yaushe wannan abu zai faru sai allah a rani ne ko da damuna Allah shi ne mafi sani wannan mutum idan ya ji wannan ya ɗaga kai a firgice ya tada kansa a razane yana ɗaga kansa da ya ji wannan ƙara kawai sai ya faɗi sumami haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato bayyana mana a wannan ya sa malamai suke bayyana cewa mafi girman tashin hankalin da ɗan adam zai fuskanta a wannan rana shine wannan lokaci kuma Allah ma ya nasanta mana haka a cikin surorin alkur'ani mai girma tun daga kan suratun namli da suratul sad da suratul mudaffir da suratul an'am duka Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani dangane da wannan a cikin suratun namli dai Allah ya ce wa yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fafazi a man fi samawati wa man fil ardi wanda suke cikin ƙasa matattu kenan da wanda suke doron ƙasa da wanda suke cikin sama mala'iku kenan Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai kowa ya firgita sai na firgita kowa gaba daya illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama wa kullum atawhu dakhirina Allah ya ce kowa zai zo wa Allah a wannan ranar cikin kaskanci da wulakanci duk wata daraja da duk wata kima da dan adam ke tunkaho da ita Allah ya ce wallahi a wannan ranar ba zai zo da ita filin tashin kiyama ba wa kullu kowa a tauhu zai zo wa Allah dakhirina suna kaskantattu wulakantattu da gwamna shugaban kasa da dan majalisar jiha da na tarayya da wanda ke faɗa a ji da duk wani wanda yake tunkaho da wata sarauta ko wani mukami ko wani shugabanci na wata farastatal ko wata ministry ko wata ma'aikata Allah ya ce wallahi kowa sai ya zo min a firgita a razane Allah ya ce a wannan rana ne watar aljibala za ka ga duwatsu ta sabu haja midatan za ka yi tsammanin a tsaye suke ba sa motsi amma kuma wahiya tamurru marar sahabi yadda kasan girgije ke gudu a sararin samaniya to haka waɗannan duwatsu suke gudu a doron ƙasa a wannan rana jama'a ba za ka gane wannan magana ba sai ka tambayi masana yaya wannan irin kilomitas wato girgije ke ɗauka wajen gudu girgije wannan da kake ganinsa ya fi jirgin sama gudu a sararin samaniya ka je ka tambayi matuƙa jirgi a cikin minti ɗaya ko minti biyu ko minti biyar how many kilometers jirgi yake ci saboda tsabar gudu da tsabar tafiya to Allah ya ce wallahi tallahi waɗannan duwatsu da kake gani kamar girgije suke gudu kuma girgije ma ya fi jirgin sama gudu a sararin samaniya wahiyar ta marar sahabi tana gudu kamar yadda wato girgije ke gudu a sararin samaniya Allah ya ce sun Allahi ladhi atqana kulla shay'in wannan ita ce tsarin Allah da halittar Allah da yadda Allah ke gudanar da al'amuransa alladhi atqana kulla shay'in wanda ya kawata duk wani abu da ka sani a doron kasa sanda Allah ya kawata shi innahu khabirun bima ta'maluna lalle Allah zai baku labarin duk abin da kuke aikatawa wa qala ta'ala Allah ya sake cewa وما ينظرون هؤلاء إلا صيحة واحدة waɗannan mutane da suke doron ƙasa fa ba komai suke sauraro ba illa sayhatan wahida face tsawa kwaya ɗaya tak duk wanda kake ji yanzu yana ta tara kuɗi yana ta cutar jama'a duk wanda kake gani yana abin da ya ga dama Allah ya ce busa ɗaya kawai ta ishe shi duk da Amerika ta kai ga tunƙaho da tumbatsa Allah ya ce wallahi busa ɗaya za mu yi ta wadata Amerika da Ingila da Faransa da Rasha da duk wata ƙasa muguwa azzaluma Allah ya ce wallahi busa ɗaya ta ishe shi wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan babu abin da kowa ke jira face busa kwaya ɗaya rak malaha min fawaq Allah ya ce kuma wannan busar billahi allazi la ilaha illa huwa babu abin da zai hana ni mu yi ta ka je ka gama duk wani tunani da duk wani nazari da duk wani technology Allah ya ce ka yi yadda za ka yi ka tare mana wannan busar idan mun yi in ka isa yasa America babu abin da take babu da bata tankaho da hina technology amma ka duba a cikin satin da yanda Allah ya waje waje da America mana ka duba yadda Allah madaukakin sarki ya fata fata da America a cikin sa'anni kalilan suna ji suna gani sun gagara shawo kan matsalarsu ba irin tunkahon da ba sa yi Allah suka gaya wa magana yasa Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama bayan ranar tashin kiyama ƙasa gaba ɗaya duniya gaba ɗaya damkar Allah ce na rantse muku da Allah abin da ya faru da America na balbaluwar wutar bala'i na rantsi da Allah bai kai ɗugu cikin biliyoyin bala'i da ukubar da Allah ya tanada wa duniya ba in ya ga dama a kanta ba komai bane wannan a gurin Allah amma taba Allah suka yi taro suka yi na Nollywood ko Hollywood ne suka yi suka dinga gaya wa Allah baƙaƙen maganganu suka dinga zagin Allah domin wannan jiha ta California da kuma Los Angeles an ce duk duniya babu jihohin da ta tara manyan matsiyata irin waɗannan jihohin guda biyu duk wani ɗan fim da ya shahara a duniya a amerika to anan yake rayuwa duk wasu ƙwararrun 'yan luwaɗi da duk wasu ƙwararrun 'yan lesbiyan cikin mata masu ɗaurewa auren jinsi gindi a wannan guraren suke duk ƙwararrun 'yan fina-finan da suka hallaka matasanmu musulmi na arewa ta hanyar fina-finansu da fina-finan batsa da fina-finan fada na koyawa mutane ta'addanci gabaɗayansu a wannan los angeles da kuma nan california suka taru da haka suka yi taronsu na shekara-shekara suka zo suka yi ta maganganu kowa a ya ba masa ai wane yana da kaza ya yi kaza ya iya kaza ya mallaki kaza ya yi kaza wannan ma a talibi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza aka dinga yabo ana ta maganganu da ƙarshe sai aka ce to kowa an ba shi credit kaza amma allan da ya saman bakwai ba shi da credit ko kwaɗe a cikin wannan jiha abin da suka faɗa kenan suka ce allah zero yake da shi don haka masu daga yanzu suna sanar da duniya cewa allah bai da rabo a california allah bai da wani rabo a los angeles bai da rabo a nan sun yi wannan taron ranar monday ko ranar talata washe gari wannan wutar ta tashi ina so mu gane asali america dama allah jarrabe ta da yawan gobara wanda alama ce da yake nuna allah na fushi da mutane ya zama daga cikin ukubar da yake musu shine ukubar wuta wato ana musu alat cewa su shirya wa jahannama tun daga yanzu ga wannan kanwarta tana cin su tun daga nan duniya kafin su je lahira to amma abin da ya fi ba wa kowa mamaki wannan karon da gobarar ta tashi da gobarar jeji suke da ita ta cinye musu alkama ta cinye musu kaza ta cinye musu kayan noma da wane ne da shauransu to wannan gobarar da ta tashi malam daga cikin gari ma ta fara sannan ta fantsama ta yi wasu guraren da ba a taba tsammani akwai guraren da sun sa wani technology su na yadda za a yi babu yadda za a yi wuta ta penetrating din wannan gurin amma wallahi sanda wuta ta fasa shi take ga ta kone shi jiragen sama suke da shi na ɗebo ruwa a teku kun san babu ruwa da yake saurin kashe wuta a technology ka je ka tambayi masana babu ruwan da ke saurin kashe wuta yadda ka san chemical aka zuba mishi irin ruwan teku da haka ya suka tanadi helikwaftoci da idan gobara ta kai wannan matakin to za su dinga zuwa ne suna kandamo ruwa a teku suna zuwa ta sama suna watsa masa amma na rantse da Allah daga ruwan ya sako kafin ya iso wuta za ta yi tsiri ta bi shi ta fara cin ruwan daga sama sannan ta yi kasa da shi saboda bala'i tun daga sama kafin ya iso wuta za ta yi tsiri ta je ta kamo shi daga sama sannan ta yi da shi haka Allah maɗaukakin sarki ya dinga musu har da jirgin mako to kaji wannan yana nuna wa duniya cewa idan Allah ya dumfari mutane wallahi tallahi babu yadda suka iya da shi sai yadda ya ga dama da su ya sabunsa kawai shine mafita ya sa ya ce wa ma nursilu bil ayati illa ta ba don komai muke aiko ayoyi ba sai don firgitarwa da razanarwa mukan turo aya ne don ta zama razanarwa da firgitarwa ga waɗanda suke masu imani da haka wallahi mu shiga taitai mu dangane da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana irin yadda yake jarrabar mutanen nan tun daga 'yan fim ɗinmu na najeriya da suke gaya wa Allah bakar magana har turawan da suke kwaikwayon su domin ina so ku sani ire-iren waɗannan maganganun da irin wannan 'yan nollywood ko hollywood suke yi irin su ne fa suna fisa abdullahi suka zo suna yi dan dama kannan su ne a gurin su suke kwaikwayon irin waɗannan bakaken maganganu wa Allah da addini din shine irin maganganun da ita wannan yar fim din ta zo ta dinga yi a cikin kwanakin nan tana nuna wa duniya cewa ita fa ko da ita musulma ne fa ba za a tilasta ta tabi dokokin musulunci ba ƙarya ne ba wanda ya isa ya tilasta ta bin dokar Allah wannan fa shine irin abin da suke kwaikwaya daga gurin waɗannan mutanen kwata-kwata bai wuce sati ba ta yi waɗancan maganganu ko bai wuce sati ba su ma suka yi waɗannan maganganu dama ɗan zuma ne da ɗan jummai da haka Allah ya ce ba don komai muke aiko ayoyi ba sai don mu tsorata mutane sannan Allah ya ce wa ara ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkaruna yanzu mutane ba sa gani muna jarrabar su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu sau biyu ko sau uku amma duk da haka ba za su tuba ba ba za su koma gurin Allah ba ba za su tuba ba ba za su koma gurin Allah ba ya jama'a ku sani akwai halittun da duk takanolajin ƙasa da duniya yanzu wala akwai halittun da Allah ya wanda sun fi waɗannan takanoloji amma Allah ya kasu Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Allah ya ce shin baka duba yadda muka yi da adawa irama yan kabilar iram zatil imad ma'abota tiraku ma'abota ginshigai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad sai Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil biladi su ne fa halittar da tun da muka yi duniya ba mu taɓa yin kamar su ba kuma idan Allah ya ce bai taɓa yin kamar abu ba har duniya ta naɗe kuma ba za a yi kamar sa ɗin ba da haka har yanzu bala'in amerika da rasha da ingila da faransa wallahi tallahi bai kai adawa da samudawa da allah ya yi ba to amma kar ku manta fa su ma adawan an gama da su waɗannan ne za su gagari allah irama zatil iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allah ya ce wa samudal ladina da samudawa waɗanda jabu sahara bil wad suna samun falalan dutse wanda ko garin ƙasa babu a cikinsa su karce shi da hannu su fitar da falo da kicin da ɗaki da ɗakin baƙi da wurin kwanciya da komai su higa su kwanta jabu sakara bilwa suna kartar dutse a wadil ƙura gashi nan gurin har yanzu yana nan in ka kama hanyar ainihin wato abinan ɗin makka za ka gamu da hanyar za a gamu da gurin annabi ya ce ko wucewa ka zo gurin ka fashe da kuka kuma ka dinga a'uzu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce wa fir'auna dil auta da fir'auna ma'abocin turaku alladhina tagaw fil bilad wanda su da kansu sun yi dagawa a doron ƙasa fa aktharu fi hal fasad suka yawaita barna Allah da kansa yace sun yawaita barna a doron ƙasa fa aktharu fi hal fasad amma me ya faru daga ƙarshe Allah ya ce fa sabba alaihim rabbuka sawta adabin sai Allah ya kwaranyo musu ruwan azaba daga sama to na rantse da Allah shine kwatankwacin abin da Allah ya yi wa Amerika a cikin satin nan irin ruwan azabar da Allah ya sakowa adawa da samudawa to irinsa ne yake shirin aiko musu don har yanzu ba aiko musu ba tukunna yanzu an yi alatin ɗinsu ne su san duk maganganun da suka yi karan jiya suka gaya wa Allah maganganun da suka ga dama Allah yana sanar da su wallahi wannan sanarwa ce al'amarin ubangijinka ya wuce haka fasabba alaihim rabbuka sauta azab sai Allah ya ce inna rabbaka labil mirsa ubangijinka kuma yana can a madakata yana jiran duk wanda ya mar ba daidai ba zai gamu da shi a wani guri Allah ya ce walaqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun turo manzanni zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa akadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i da suka saba mana sai muka kama su da kunci da takaici da bala'i da masifa da tashin hankali me yasa muka yi musu haka Allah ce la'allahum yatadarrauna mun yi musu haka ne ko za su kankan da kai su dawo ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce amma me ya faru falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau me yasa ina ma da lokacin da bala'in mu ya tunkare su lokacin da masifar mu lokacin da bala'in mu ya faɗo musu tabarra'u sai su kankantar da kai su koma ga Allah ina ma da haka ta same su Allah ya ce walakin kasat qulubuhum sai dai matsalar ita ce duk da bala'in ya same su zuciyarsu ta riga ta kekashi na rantse muku da Allah da a ce ba Amerike kafiri yana da wani tunani na cewa abin da yake ya dauka akan daidai ya tafi wannan abin da ya faru da su wallahi ya ishe su su koma ga Allah domin ba su taɓa tsammanin ko hari za a kawo musu duk ko duk duniya za ta taru ta kai musu hari ba su taɓa tsammanin abin da ya same su a cikin satin nan zai same su ba ba su taɓa tsammani ba to wannan kaɗai ya isa ya sa su koma ga Allah sannan kai kuma nan baki tikari kai kuma nan baki tikari da kake jin su waɗancan su ne abun koyinka to Allah ya ce maka alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina to kazalika naf'alu bil mujrimina Allah ya ce ba mu muka hallaka waɗancan ba kuma wanda duk suka biyo bayan su su ma muna nan zamu hallaka su to duk wani mugu duk wani dan banza Allah ya ce wallahi tallahi muna jiran sa lokaci zai da zamu kama shi to duk wani mugu a ƙasar nan duk wani matashi da yake ji da iskanci duk wata ƙarfin da take ji da shegantaka da badala to ga iyayenki can Amerikawa Allah ya dumfare su sun rasa ina sakansu jama'a ko kun san wutan nan har yanzu bata mutu ba har yanzu nan da nake kan wannan mimbarin wutan nan bata mutu ba kuma an gagara shawo kanta an yi hira da wani babban attajiri da gidansa ya kone a Los Angeles ni na ga hira an nuno hotonsa an nuno hoton katafaren gidan da yake da shi anguwa guda mana ba abin da ba har titin jirgi akwai a cikin gidan ma'ana titin mota inda zaka yi ga kai yawo da mota akwai swimming pool iyakacin kallonka ɗakuna daban-daban ɓangare-ɓangare ɓangare-ɓangare mashaya kaɗai inda ake ajiye kwalaban giya da aka hasko gurin wallahi sai da hankali na tashi wallahi in dai ba ganin tsoro na ba ina ganin gurin ya fi girman masallacin nan benci benci ne kawai na kwalaban giya da ke gantaka da iskanci an nuno shi yana kuka yana cewa ya rantse da Allah da zai yi mafarki cewa wannan abin zai faru da gidan shi wallahi in ya tashi ba zai yarda da wannan mafarkin ba amma yanzu gashi nan ya tabbata da shi a zahiri wannan Allah kullum muke tsoratar da kanmu ko muke tsoratar da yan uwanmu shi cewa mu ji tsoronsa mai taka tsantsan da al'amarinsa a daidai lokacin da wannan bala'in ke tunkarin bawa amma har yanzu mutanenmu ba mu koma ga Allah muka dawo taitaye mu dangane da abin da Allah yake so mu yi ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce me yasa lokacin da bala'in mu ya tunkare su fadarra'u su kankan da kansu amma me ya faru sai dai zukatansu sun bushe kasar qulubuhum zukatan sun bushe falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahum ma kanu ya'maluna abin da ya kasance suna suna aikatawa ya zamanto musu abin kawa da abin ainihin wato abin jin daɗi da shauransu Allah ya ce walan ma nasu ma dhukiru bihi lokacin da suka watsar da abin da muka yi musu wa'azi da shi muka ta- tunatar da su muka musu faɗakarwa Allah ce fatahna lahum abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai da komai ya zama duk abin da suke bukata suna samu duk wani jin daɗi da suka nema yadda suke son sa haka Allah yake ba su fatahna lahum abwaaba kulli shay Allah da kansa yace kulli shay'in kai ka san kulli shay'in ne wallahi Allah ya ce muka bude musu kofar jin daɗi na komai da komai falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna bi lahum abwaaba kulli shay'in Allah madaukakin sarki yace hatta idza farihu bima utu har san da suka ji daɗi suka kasance da irin ni'imar da muka yi musu da irin jin daɗin da muka yi musu Allah ya ce akhadnahum bagatatan sai muka kama su kwatsam suka wayi gari ba su san hawa ba ba su san sauka ba Allah ya ce kwatsam sai na kama su fa'idahun mublisuna sai ga su a durkushe sun yi jirum sun yi jingun ba abin da za su iya yi wa kansu na kawo ɗauki domin su dakatar da wannan bala'i kai Allah ya iya jawabi mana yanzu nan zai faɗi magana shekara dubu da wani abu ya faɗi maganar in ka ɗauko wani abu da ya faru sai ka ga yadda ka san akan wannan abin kaɗai Allah ke magana wallahi haka abin yake faru fa'iza hum mublisuna Allah ce sai ga su sun yi jurum sun yi jingum suna zaune ba abin da za su iya wa kansu ba abin da za su iya wa kansu to shine abin da ya faru da America Allah ka ganar da mu Allah ka ganar da mu ka samu wannan ayoyi su zamanto mana faɗakarwa ga ga ƙananan 'yan iska waɗanda ba su kai amerikawa iskanci ba sai zama sun gane cewa iyayen gidansu ma ba abin da za su iya yi idan bala'i ya tunkare su balantana su ƙanana a nan najeriya to bari ka ji wata magana allah ce da muka yi musu haka suka dawo suka tsugunna ba abin da za su iya yi allah ce faƙoƙi a dabirul ƙaumin ladina zalam sai muka datse gadon bayan azzaluman mutane faƙoƙi a dabirul ƙaumin ladina zalam sai muka datse aka datse gadon bayan azzaluman mutane sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu la ilaha illallah da muka datse gadon bayan azzalumai muka karya kashin bayan su sai Allah ya ce alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wanda yadda ya ga dama haka yake da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama Allah ka ganar da mu ya tabbata a ruwaya jama'a daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya hada mu da Abu Sa'id al-Khudri a Jannatul Firdaus yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa an um ta ya za a yi in samu nutsuwa da kwanciyar hankali wa qadil taqama sahibul qarnil qarna alhalin mai busar kaho ya saka bakin kahon a bakinsa wahana jabahatahu ya ja iska zirin goshinsa ya bayyana yan taziru yana sauraro mata yi umaru fayunfa yau za a masa umarni da ya busa annabi ya ce ta ina zan samu nutsuwa in sakankance wa duniya mai ta tambele da hayaniya alhalin yanzu da nake muku magana mai kaho yana nan da kahonsa a baki goshinsa ya yi guru na alamun ya ja iska yana jira a babi umarni ya huro ta ya ce ina zan samu nutsuwa sahabbai da suka ji magana ta tayar musu da hankali suka ce ya rasulullahi me za mu ce me za mu ta faɗa wa Allah Allah ya zo mana da abin da sauki qala sai annabi ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ku dinga yawan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna Allah mun dogara gare ka ya Allah ka kawo mana da sauki jama'a wannan shine halin manzon Allah annabi ya ce abin da ya hana shi sakat a duniya abin da ya hana shi miƙe kafa a duniya abin da ya hana shi yin abin da ya ga dama a duniya ba wani abu bane mai busar kaho ne ya sa kafan a bakinsa ya ja iska gurin gohinsa ya ɗame alamun yana jira a ce huro ana ba shi umarni manzan Allah ya ce yana hurawa kowa zai mutu wallahi shikenan kuma kiyamar kowa ta tashi sahabbai suka ce ya rasulullahi mun shiga uku me za mu ce wa Allah wannan lamari ba mu san yaushe zai faru ba manzo Allah ya ce ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah muna roƙonka barki ya tabbata gare ka ya Allah kuma madalla da wakilci in dai naka ne alallahi tawakkalna mun dogara ga Allah Allah ka kawo man da sauki jama'a wannan shine halin da muke fuskanta dukanmu amma har yanzu ba mu daina cuta ba ba mu daina mugunta ba ba mu daina keta ba shugabanninmu ba su daina zaluntar mu ba mu a junanmu ba mu daina cin kafar juna ba ba mu daina wa juna mugunta ba duk wani abu na rashin mutunci yanzu ma wasu mu ke ƙara rungumar shi duk da bala'in da ake ciki jama'a wanda wannan ƙasar da muke ciki kana rayuwa rayuwar da wallahi yau dinnan kana iya mutuwa ko wani yana iya kashe ka amma a lokacin wasu mutane suke sake rungumo bala'i wa kansu ka je ka ga bikin da suka yi karan jiya na awar da suke bawa yan fim ka ga shegantakar da aka yi a gurin ka je ka ga bidiyon su wanda yarinya za ta fito karara ka ce saurayinta ne ya saya mata gida a abuja na naira miliyan hamsin da biyar kararrafa saurayinta ya saya mata gida a abuja na naira miliyan hamsin da biyar ya saya mata glk ne ko lgk ne ya GLK ko GLK sunan wannan motar Mercedes din nan GLK ta naira miliyan 20 da kaza ya saya mata iPhone kaza ta naira miliyan kaza ita ina ita ina maganan aure kuma ƴaƴanku suna nan suna kallon su over the internet musamman ƴaƴanku mata suna jan hankalinsu suna nuna musu ke ma taho irin abin da na samu shi zaki samu don haka lokaci guda sai ga ji wacece wacece gombe ta tafi kano ko ta tafi kaza ta jefin lokaci kaza sai ka ji wacece wacece gombe jama'a haka ne ko ba haka ba suna ta jan yaranmu da wannan abin da suke yadawa suna nuna musu suna samun duniya don haka su masu taho za su samu duniya yarinya a sa aurenta ta ƙi yadda da auren ta gudu gurinsu yarinya a mata aure ta ƙiyarda da auren ta kashe auren ta tafi gurinsu yarinya a mata kaza nan da nan sai ka ji wance wance gombe wance wance gombe wance wance gombe tuna rantsi da Allah idan ba mu ne muna tunatar da junanmu wannan masifar da take gabanmu ba to ina mai tabbatar muku da cewa shaidanin mutanen nan da 'yan iskan nan suna nan suna ta kwashe mana 'ya'ya wallahi mafi karanci shine idan ma ba a kwaci yarka ba a kwashe ta ba ko ba a kwashi matarka ba to za a sa mata wani kwaɗayin duniya a cikin gidanta ya zama duk abin da za ka yi mata a matsayinka na mai gida ba ta sauraron ka ba ta ganin kana burge ta saboda ga wata can a banza ta samu gidan miliyan hamsin a abuja a banza ta samu wayar miliyan kaza a abuja a banza ta samu kaza ɗin kaza don haka kai tana ma kallon banza a banza wannan yana daga cikin bala'in da yake tunkara mu ga maganar tsaro wanda kamar yadda na sha faɗa ana ta ƙoƙarin shawo kan matsalolin wasu kuma suna ƙara ingiza ta idan na saka muku wani bidiyo na yadda ake balbala wutar ƙabilanci a ƙasar nan na rantse da Allah dukkan ku hankalinku sai ya tahi domin da yawa daga cikin mutanenmu ba sa bibiyar me ke faruwa da ƙasar barin sa wannan bai wuce minti uku ba ku ji bala'in da ke faruwa akalla mu shiga taitayin mu sauran bayani sai na zo gurin karatu gurin ta'alim gobe insha Allah ta'ala zan yi su amma wa ilaikum hazal maqta ku saurari wannan bidiyo clip din akalla ku ji me yake faruwa daji shi a daji shi a gidanmu yan kashin bura uba yan durin uwa sahabba alin bejimeta tahira ta zo ta yada muku mugunyar da'awa kun doka ko to za mu ci durin uwa ku gaba ku yi hakuri ba yadda muka iya babin karatu ne ba yadda za a yi sai a yi hakuri a jita a haka ya zo ya yada mu ta'addanci ba haka sai mun tuka ce mun dauka ta ɗaya bayan ɗaya ku mu ba mu son zaman lahiya da kuwa yan bura uba za mu dinga komawa daji dukkan mu mu koma daji mu dinga zo a ɗaya ɗaya muna kashe kyaggu muna kashe durin uwa wallahi kada Allah ya sa ku bi zaman lahiya tsakanin mu da kuwa wallahi ba haushin banza ke durin uwa ba haushin ha ha ha ha abun nan kuna iya hau kuke iyawa ku hakku isa ku yi ce ku yi faɗa a Najeriya ku je ku yi mana dan uban ku ana roƙon ku ana cewa ku bari mu zauna lafiya kuna muna iskanci kadda in kun ke Allah gobe gobe ku hito ku ta da yaƙi Najeriya mu dai ba mu farawa amma ranar da kun ka fara ranar za ku gano cewa ku ba maza ba ne ba
wannan ɗaya kenan bari ku ji kaɗan shi ma wannan kaɗan ne shi ma zan saka muku ku ji shi kaɗan zan saka muku ku ji
kai kai da tambayar da nake maka ya halitta kai ba haushe kenan ko
idan da shi kabila ta ta kai kowace kabila ta daraja kuna ba ruwa da kabila ba sawa tambayar ka ne tambayar ya ka ne za ka yi da magana da ka katala mu'minan muta'ammidan hajjas Bahaushe Bahaushe gani ne ai Bahaushe kafir ne ne Bahaushe ba shi da imani Bahaushe kafir ne wanke ba shi da imani yanzu kana eh, kyale shi waziri kashi yanzu abubakar a gurinka kai yanzu ba haushe duk musuluncinsa ba musulmi bane ba kenan ko da da imani da Allah kenan wallahi ko da cikin kaba ke sallah kuna wallahi kafiri ne shi kun kaba ke sallah ji? shi ba haushe kenan ta haka kashe shi yanzu da ake jihadi ne kisansa kenan halak za ku ah, lada za ku samu ma wannan kisa da kuke mana kenan ramuwar gayya ce ta'addancin da yake wannan ba ba fulani ne ba dan iska ne mai shama fulani bakin jini ya za ka ci ba fulatani bane ba ya kai za ka ci ba fulatani bane ya ci fulatani gaba da baya dan uwa to wannan kaɗan ne minti biyar ne yanzu ko minti biyu bai kai ba na saka muku yanzu shi tambayar sa ake yace bahaushe ko yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zakka arne ne kashe shi zai yi ba ruwan shi shi ma ɗaya bahaushen yace ba fulata ne ko yayi sallah ko yayi azumi ko yana zakka har ne shi zai yi ba ruwan shi wannan fitina fa take tunkara kasar mu jama'a yasa mu da muke bibiyar irin waɗannan abubuwan yau idan ka ganni da furfura a gefen nan gobe sai kaga ta ƙara dawowa ta nan ka rasa me yake damuna malamanmu da suke ta fama da wannan bala'in wani ma yanzu bai san an wannan abubuwan har a intanet ya kai ana tattauna shi ba yanzu wannan zoom call ne ana kiran su daga jeji ana maganganu da su suna faɗin abin da suka hirya za su yi to kuma sai ga wasu bayan Allah su kuma sun ɗauki ɗawainiyar shiga ta ƙarƙashin ƙasa suna so a yi sulhu da mutanen nan domin abin ya nuna wallahi bakin bindiga ba zai maganin wannan matsalar ba ina gaya muku saboda abin yana nema ya zama wani nau'in aƙida ba ruwana da musulmi ba ruwana da fulatani ba ruwana da kaza idan ka ce za ka yi faɗa da yaƙi da bindiga akan wannan suwa za ka bari ba wanda za ka bari don haka dole a shiga fage na dialogue na tattaunawa da manyansu wajen ya za a yi a dakila wannan domin Allah da kansa ya nassanta sulhu ya ce alheri ne Allah ya ce wa in imra'atun khabat min ba'liha nushuzan aw i'radan sai ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan sai ce wa sulhu khairun wa uhdiratil anfusush shar babu yadda za a yi Allah ya ce mana sulhu alheri ne kai ka zo wai dai kana ji da malanta ka ce ba yadda za a yi a yi sulhu da yan ta'adda jama'a waɗanda annabi ya yi sulhu da sai sulhul hudaybiya sun fi waɗannan yan ta'addan bala'i ko ba su fi su ba amma dan me yasa annabi ya yi sulhu da su saboda alheri ne haka Allah ya nassanta shi ko annabi bai bin son zuciyarsa tunda Allah ya ce masa sulhu alheri ne to sulhun ya fi to wasu na ta kokarin a samu a fahimci juna a dawo amma ana nan waɗannan malaman da suka sadaukar da kansu wajen ya za a yi a yi sulhu da waɗannan 'yan ta'addan to wasu kuma sun koma gefe suna cewa ana amfani da su wajen a cimma bukatun wasu saboda ba su san me yake faruwa ba waɗannan bidiyo ɗin suna nan sun fi ɗari akan wayata wani idan na ganyi ina zaune ni kaɗai nake zubar da hawaye saboda na san bala'i ne ya tunkari al'ummar mu wanda da yawan mu ba ma san yana faruwa ba ko ba mu damu ma wannan bala'in Allah ya kawo masa ƙarshen sa ba gani ake kamar abin ba zai zo gidan ku na rantse da Allah yadda zamfara yadda Kaduna yadda ainihin wato Katsina yadda Sokoto ba su yi tsammanin faruwar haka da su ba abin ya faru da su idan ba mai kokarin dakile wannan bala'in ba wallahi muna cikin gida zai zo ya same mu mu ma wannan shine gaskiyar magana muna addu'a Allah ya kawo mana sauki yan uwa wannan hina ta kaita hudubar mu ta yau muna addu'a Allah ya dawo da mu cikin hayyacin mu Allah ya saita mana kwakwalan mu Allah ya saka kishin addini da al'ummar mu a cikin zukatan mu waɗanda suke ba da gudunmuwa wajen dakile wannan matsala ta tsaro Allah ya ba su nasara ya Allah waɗanda suke ta rura wutar abin a ci gaba da kashe bayan Allah Allah ya wargaza sha'aninsu ya Allah Allah ka shiri matasanmu Allah ka shiri 'yan matanmu wanda duk suke yunkuri da ƙoƙarin tarwatsa arewacin Najeriya da al'ummar musulmi Allah ka tarwatsa su ya Allah Allah ka ɗaiɗaita su ya Allah Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a jihohinmu da gurarenmu da guraren ibadarmu ya Allah hadha huwa ma indi wa billahi tawfiqi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah